وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا goma ga watan dulkaida jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da takwas ga watan biyar shekara ta 2025 ci gaba da karatu a cikin littafin a jalawul afham salatu wassalamu ala khairil anam wannan shi ne karatunmu na talatin da shidda da bakwai ne ko? umaru ya ce faslun waktalafa ko waktulifa fi alin nabi sallallahu alaihi wasallam ala arba'ati aqwal waktulifa an yi sabani fi alin nabi sallallahu alaihi wasallam game da mi ake nufi da iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne iyalin annabi alaihi salatu wasallam da waɗanda manzala ce Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad su wane ne ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala arba'ati aqwal sabanin ya wado ne akan maganganu guda hudu da aka yi wakila magana ta farko aka ce umul ladina harumat alaihimus sadaqa sune wanda sadaka ta haramta gare su ma'ana dukkanin waɗanda ba su cin sadaka to su ake ce ma iyalin annabi alaihi salatu wassalam waɗanda su ba su cin sadaka sai dai kyauta ko kuma sai dai zuba su ko kuma sai dai a ba su cikin ganima ko a ba su cikin fai walidil qurba ma buta zumunci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wa fihim to kuma a cikin su su wadanda sadaka ta haramta a kansu to su wane ne a kuma ana bukata a tantance da wane da wane kuma ko wa fihim thalathatu aqwali lil ulama kuma a cikinsu maganganu guda uku sun zo na malamai a wurin tantance dawa-dawa ne ne ba a ba sadakanin kuma. A haduha ɗaya daga cikin waɗannan maganganu guda uku kuma. Magana ta farko suka ce, annahum banu hashi, su ne banu hashi, wa banul muttalib da kuma banul muttalib. Ina gani ba? Banu Hashim da kuma Banul Muttalib. Shi Hashim baban wane ne? Ha? Hashim kakan wane ne? Hashim ne? Kakari ko kakan baban shi? Shi ba kwaye kakan shi. Banul Muttalib. to banu hashim da banul muttalib da kuma banul muttalib su ne waɗanda ake nufi da alu muhammadin sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba a ba su ba a ba su sadaka wa za mazhabin shafi'i wannan shine mazhabin imamu shafi'i ma'ana haka ce mazhaba ana nufin fahimta shine mazhaba shi ne abinda imamu shafi'i ya fahimta ba wani addini ne sabo ba wa ahmad kuma shi ne mazabin imamu ahmad mana shi ne abinda imamu ahmad ya tafi a kan shi ya fahimta fi riwayatin an a cikin wata riwaya daga imamu ahmad suka ce to waɗanda ake nufi su ne waɗannan guda biyu banu hashim da banu al-muttalib wasani magana ta biyu dai annahum banu hashimin khassatan su ne banu hashim su kadai man da banul muttalib wa hadha madhhabu abi hanifa wannan shine mazhabin abi hanifa wa riwayatu thaniya kuma wannan ita ce riwaya ta biyu da aka rawaito an ahmad daga imamu ahmad واختيار ابن القاسم صاحب مالك da kuma wannan shine abinda ibn al-qasim almajirin imam malik ya zaba ibn al-qasim almajirin imam malik na gani ko sune manya manyan almajiran imam malik to shi ma yace wannan shi ne dalilin da ya kwari cewa abinda ake nibi da halin nabi alaihi salatu wassalam banu hashin kadai wasalisu magana ta uku annahum banu hashin sune banu hashin wa man fawqahum da wanda yake sama ga banu hashin ila ghalib ya zuwa ghalib muna ganewa manzalar shi cikin kakannin kakannin kakannin shi akwai ghalib akwai ghalib ibn fihr ko akwai ghalib to har zuwa daidai ghalib din duk wanda ya shafi waɗannan to su ake ce ma'alun nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa yadkhulu fihim banul muttalib kenan banul muttalib suna shiga cikin su wa banu umayya da kuma banu umayya su ma suna shiga ciki muna ganewa ku wa banu naufal da kuma banu naufal wa man fawqahum da wanda ke saban su ila bani ghalibin har zuwa ƴaƴan galib duk su ne ake ce ma alun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hada ikhtiyaru ashhaba wannan shine abinda malam ashhaba ya zaba mana ya rinjayar da shi shi ma ashabu wani babban malami ne cikin malaman min ashabi malik daga cikin wato almajiran imamu malik kuma babban malami ne hakahu sahibul jawahir an mai littafin aljawahir shi ya kawo wannan labarin daga ashab wa hakahu lakhmiyu kuma malal lakhmiyu ma ya hikaito shi littafsira a cikin littafin tafsira an asbaga daga malan asbaga shi ma wani malami ne daga cikin malaman malikiya walam yahkihi an ashhaba amma bai kawo labarin daga ashhaba ba malan yace wa hada alqaul wannan magana fil ali a cikin iyali ani ina nufin annahum alladhina tahrumu alayhim sadaqa cewa lalle waɗanda sadaka take zama haramun a gare su huwa mansusu shafi'i shine abinda wato yake nassin imamu shafi'i wa Ahmad da kuma imamu Ahmad wal aktharina da kuma yawancin malamai wa huwa ikhtiyaru jumhuri ashabi Ahmad wa Shafi'i kuma shine rinjayayyen maganan mafi yawan almajiran imamu ahmad da imamu shafi walƙaunin zani magana ta biyu an na alan nabi sallallahu alaihi wasallam kun durriyatuhu wa azwajuhu khassatan yana annabi sallallahu alaihi wasallam su ne zuri'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya'yan shi kenan da jikokin shi da kuma matan shi su kadai banda wani magana ta biyu kenan حكاه ابن عبد البر wannan magana ibn abdul bar ya hikaito ta fi tamhid a cikin littafin tamhid qala yace fi babi fi babi abdullah bin abi bakr in sharh hadisi abi humayd as-sa'idi yace istadalla qaumun bi hadha al-hadith wasu malamai sun kafa dalili da wannan hadisi ala anna ala muhammadin kan cewa lalle iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam um azwajuhu wa zurriyatuhu khassa su ne matan shi da kuma zuriya shi su kadai me yasa da kaulihi saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam bi hadisi malik a cikin hadisin malik an nu'aymin al-mujmir daga nu'aymin al-mujmir wa fi ghairi ma hadisin kuma ba ma cikin hadisi ɗaya ba ya zo da irin wannan bayani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa bi hadal hadisi a cikin wannan hadisi ya ni hadisi abi Humayr can bayan mun yi shi Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi ko kaga suwaye iyalin hadisi ya bayyana suwa ne ne kenan ko inda ya ce wa azwajihi yawwa salli ala muhammadin me muke ce wa ala ali muhammad sai ya fassara maka suwa ne ne ali muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa azwajihi wa dhurriyyati da matan shi da kuma zuriyar shi kaga ya fassara qalu suka ce fa hada tafsiru dhalika alhadith wannan shine tafsirin wannan hadisin ويبين كما ينا بين أن آل محمد للي أنا محمد صلى الله عليه وسلم وما أزواجه وذريته سوني ما تنشد الزريعة قالوا سكتي فجائز أن يقول الرجل يا هلت متنيتي لكل من كان من أزواج محمد صلى الله عليه وسلم ومن ذريته ga duka wanda ya kasance daga cikin matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma zuriya shi sallallahu alaihi idza wajahahu idan yayi fuska da fuska da shi wannan kana cikin tafiya sai ka gamu da ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kana iya ce musu sallallahu alaiki sallallahu alaikunna kai masu salati saboda su ne iyalin kuma ka gamu da zuriya shi ma kana cewa sallallahu alaika na? zuriya ɗaya da da shikoki duk wanda ya shafi waɗanda amma asalin zuriya da yana nufin ɗaya ɗayan mutum kadai amma kuma jikoki ma duk zuriya ne Iza wajahahu idan mutum ya gamu da shi fuska da fuska da shi kuka gamu ya halitta ka ce sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi kuma ya halitta ka ce sallallahu alaihi idan zaba anhu idan ya faku da gare shi ba na kamar na na Aisha kana iya cewa wa na Aisha ta sallallahu alaiha muna gani wa an ummi salamata sallallahu alaiha wa an ummi habibata sallallahu alaiha wa an fatimata alaiha salam sallallahu alaiha ya halitta muna gane ku yawa ina wannan wala yake cewa wala yajuzu dalika wannan bi halitta ba fi ghairi cikin wanda ba su ba qalu suka ce wal alu wal alu sawa da iyali da ahli duk dai ne wa alu rajuli wa aluhu sawa iyalin mutum da ahalin mutum duka ɗaya ne وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث سنة وتماتا da zuri'a saboda wannan hadisin da ya nuna dalilin shi wannan magana ta bi kenan wal qawl al magana ta uku anna alahu lalle iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam atba'uhu sune mabiyan shi ila yawmil qiyamah har zuwa ranar tashin alkiyama duk wanda ya ba annabi duk wanda yake kan addinin musulunci to iyalin manzo Allah ne in ji wata magana hakahu ibn abdul bar wannan ibn abdul bar ya kawo wannan magana an ba'd alil ilmi daga sashen mabuta ilimi ibn abdul bar din nan malami ne wanda yanzu ya shekara dubu da rasuwa yana littattafai da dama sharhi biyu ke gare na muwatta muwatta malik sharhi biyu mata ya wannan ya ƙara kuma kowane kuma kuma ne ko ina ya zuba ilimin ciki babban malami kuma yana daga cikin manya-manyan malaman da suka rayu a yammacin turai a turai suka rayu da yan espanya duk su ne isbaniyawa ne can ya rayu a cikin manya-manyan malamai to wa aqdamu marrawa an hadha alqawl kuma mafi dadewa wanda ko marruya an hadha alqawl mafi dadewa wanda aka rawaito wannan magana daga gare shi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu shine Jabir dan Abdullah sahabin manzo Allah an rawaito wannan magana da gare shi yace abinda ake jibi da iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam atba'u ila yawmil qiyamah mabiyan shi har zuwa tashin alkiyama muna ganewa Jabir kau a yau Jabir yana da wajen shekara dubu daya da ɗari uku da wani abu da rasuwa don ya rasu bayan manzala da shekara saba'in da hudu ko da biyar shekara ta saba'in da biyar bayan rasuwa annaba alaihi salatu wasalam shi ma Allah ya mai rasuwa ta ga magana ta dade zakarahu al-bayhaqi wa anhu imam al-bayhaqi shine ya kawo wannan magana daga jabiru wa rawahu anhu kuma ya rawaito daga gare shi سفيان الثوري وغيره سفيان الثوري دوانيش واختاره باب أصحاب الشافعي ومساشا ما أبوتا إمام الشافعي سلن جايد دوانا مغانا حكاه عنه أبو الطيب الطبري babban malami abu tayyib al-tabari shi ya kawo wannan labarin daga wato almajiran wato waɗansu daga cikin almajiran imamu shafi fi ta'aliki a cikin littafin shi na ta'aliki wa rajjahahu shaykhu muhiddin nawawi sannan kuma imamun nawawi ya rinjayar da wannan magana fi sharhi muslim a cikin sharhin da yawa imamu muslim sahih muslim imamun nawawi wanda muka sani mai mai riyadu salihi mai arba'una hadisi bujibin malami ne sosai duk shirin da aka yi mai sayi muslim babu kamar nashi har yanzu kayan shi da ya yi kuma har yanzu babu kamar nashi kowaye shirin sai kaga sai ya koma ya ɗebo maganar shi ya ya yi amfani da ita ma aka sharin ba zai daɗi ba duk wata matsala sai da ya warware ta a cikin sahih muslim waqtarahu al-azhari kuma malam azhari ma ya rinjayar da wannan magana wannan ita ce magana ta uku wal qawlur rabi'u magana ta hudu anna alahu sallallahu alaihi wasallam lalle iyali annabi sallallahu alaihi wasallam umul atqiya min ummati su ne masu tsoron Allah daga cikin al'ummashi. Duk wanda yake tsoron Allah mutum da yake biyar doka Allah sau da kafa yana kula da dokokin Allah to iyalin manzo Allah ne. Hakahu al-qadi Husainu al-qali Husaini shi ya kawo wannan magana din warragibu da kuma malar ragibu kima wani tsohon malami ne. wanda yake da littafin mufradatul qur'an mufradatul qur'an ma'ana kalmomin qur'ani waɗanda suke ɗaiɗaiku ne ba cika faɗin su ba to fassarar su da ya littafi kaman girman wannan littafin kalmomin alqur'ani ka sa akwai kalmomin da zaka gani ko dai so da ka faɗe su ko so bi ko so uku kuma ana dadewa cikin larabci ba ba faɗe su ba so da wuye su kamar kaswara kaswara a kalma ce suna ne na zaki daga cikin sunayen zaki akwai kaswara haka ne ko? to suna da dai yawa kalmomi ne da yawa haka littafi ne ya fi mufradatul quran kalmomi waɗanda suke baki a cikin larabci wanda ba kowa ya san su ba to sai musu fasara wa jama'atun da kuma wasu jama'a duk sun kawo wannan magana cewa yana annabi sallallahu alaihi wa sallam sune suwa sune masu tsoron Allah cikin al'ummar shi faslun mala yace fi zikri hujaji hadhihi alaqwali a cikin fadin hujjojin waɗannan maganganun waɗannan maganganu guda hudu da aka kawo to malam yace zai faɗi hujjar kowane magana daga cikin waɗannan maganganun zai kawo hujjar kowane magana cikin su mana duk wanda yace kaza ne cewa su ne banu hashim da banu muttalib me dalilin su waɗanda suka ce banu hashim ne kadai me dalilin su waɗanda suka ce su ne suwa ne me dalilin su duk malam zai kawo mu ji dalili a ƙarshe mu san suwa ake nufi da alun nabi sallallahu alaihi wasallam suwa ne ne iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa nubayyinu ma fiha ko wa tabyinu ma fiha da kuma bayanin abin da ke cikin waɗannan maganganu din min as-sahih na magana ingantacciya wa da'if da kuma magana mai rauni fa amma al-qawlul awwal amma magana ta farko wa huwa anna al-ala man tarum alaihim sadaqa cewa iyali sune wadanda sadaka take haramta akan su alama fi min al-ikhtilaf akan su wadanda wannan magana ta sun yi sabani uku ko wadanda suka ce alin nabi sune wadanda ba su sadaka ko to kuma sai suka yi sabani su wane ne wadanda sadaka ba ta halatta gare su shine malai yace alama fihim akan abin da ke cikin masu wannan magana din min al-ikhtilafi na sabani fa hujjatuhu to hujjan wannan magana din min wujuhin daga fuskoki ne da yawa ahaduwa ɗaya daga cikin su ma rawahu al-bukhari hadisin da imam al-bukhari ya rawaito fi sahihi a cikin littafin shi sahih min hadith abi hurairah radiyallahu anhu qala daga hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم كسنتي يؤتى بالنخل أنا جي مشدا دبينو عند انصرامه ألوك تن أكا ينكو دبينو دم أكا تروش لغا سمن إتاتيش وأنا زوال دبينو لا نبي صلى الله عليه وسلم فيجيء هذا بتمرة سي wannan yazo da dabinan shi kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa hada bitamratin shi ma sai wannan yazo da dabinan shura na bali sallallahu alaihi hatta yasira indahu har sai ya kasance a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kumun min tamri mana tili na dabino sai an tara dabino ga yanan tili guda da shine kum fajal al-hasan wal husaini yal'abani bi zalika tamr sai ka gasan da Husaini sun kama wasa da wannan dabinan tunda yara ne su ta wasa da shi fa akhadha ahaduhuma tamratan sai ɗaya daga cikin su ya dauki dabino guda daya fa ja'ala sai ya sanya dabinan fi fihi a cikin bakin shi fa nazara ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ma yake sallallahu alaihi wasallama ya dibe shi fa akhrajaha sai manzo Allah ya hiddo da binan min fi daga cikin bakin shi fa qala sai manzo Allah ya ce ama alimta shin ba ka sani ba anna ala muhammadin la yaquluna sadaqa cewa iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su sadaka ba ta ka sani ba duk da yake karami ne amma an koyar da shi an horar da shi an gaya mai cewa saboda wayan shi na shi fitiyanu fiya alama kana awwadahu abu mai tasawa yana tasawa a bisa gwargwadon abinda baban shi ya koya mashi to shi yana dan kararrami kuma kullum yana gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzo Allah ya sanar da shi cewa ba ku cin sadaka ko ga hanya wani ya baka sadaka ka ce ba ka ci muna ganewa ko tun yana dan karami amma manzo Allah yana tuna amma alimta anna ala muhammadin la yakuluna sadaqa ba ka sani ba warawahu muslimun wa qala kuma imam muslim ya rawaito shi yace inna la tahillu lana sadaqa lalle mu mana mu da ni da iyalai na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqa ba tare da gare mu wannan shine dalilin waɗanda suka ce tsalin nabi hum alladhina sarum alaihim sadaqa dalilinsu na farko kenan asali dalili na biyu na rawahu muslimun fi sahihihi hadisin da imamu muslim ya rawaito a cikin sahihinsa an zaid bin arqama qal daga zaid dan arqama Allah ya kara masa yarda wala yace qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam ya tashi yauman wata rana khatiban yana mai huduba fina a cikin mu bima in yud'a khumman a wasu ruwa da ake kira da sunan khum sunan ruwan tafki ne haka sunan shi khum sunan wurin kenan khum baina makkah wal madina wannan ruwan yana tsakanin makka da madina to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an dawo daga makka ne za a madina an yi aikin haji wata rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a ciki hamidallahu ta'ala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gode ma Allah ta'ala wa asna alaihi kuma ya sake yabo ga Allah wa zakkara manzo Allah yayi wa'azi tunatar wa wa'aza ya ƙara yin wa'azi thumma qala sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ba'du to bayan haka ala ku saurara ayyuhan nasu ya ku mutane innama ana basharun ku sani cewa ni fa mutum ne ni ba mala'ika ba sannan kuma ni ba wata halitta ce daban ba ni mutum ne yushiku ya kusa an ya'tiyani rasulu rabbi azza wa jalla manzan Ubangiji na ya zo wuri na, mana mala'ika. Mana, wannan huduban da nake muku ta ban kwana ce, wannan huduban bayan manzan Allah ya yi ta bai kwana saba'in da wani abu Allah mai cika. Shi yasa ya ce masu, yushiku an ya tiyani rasulu rabbi azza wa jalla, ma'aikin Ubangiji na Allah ya kusa ya zo wuri na. wa inni tarikum fikum thaqalaini lalle ni mai barin nauyi guda biyu ne a cikin ku ma'ana zan bar muku abubuwa masu nauyi guda biyu cikin ku na farko shine awwaluhuma kitabullahi azza wa jalla zan bar muku littafin Allah azza wa jalla shine mi shine alqur'ani yana da nauyi inna sanulqi alayka qawlan thaqila Allah ya ce lalle mu za mu jefo maka magana mai nauyi bayani yana da nauyi nauyin shi shine aiki da shi shine nauyin ka gane kuma ka yi aiki fil huda akwai shari'a a cikin shi Qur'ani cike yake da shari'a inna zal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam alkur'ani yana shiryarwa zuwa ga hanya wadda take mafi dacewa wan nur kuma alkur'ani akwai haske a cikin shi anzalna ilaikum nuran mubina Allah ya ce mun saukar da haske mai bayani a cikin ku shine alkur'ani mai girma alkur'ani akwai shiriya akwai haske a cikin sa manzo Allah ya ce na bar muku zai shiryar da ku kuma zai bidda ku daga duhu zai shirya da ku daga bata sa'annan kuma zai fito ku daga duhu zuwa haske yukhrijuhum min al-zulumati ila an-nuri fa khudhu bi kitabillahi wastamsiku bihi dan haka ina horon ku ku riko da littafin Allah wastamsiku bihi ku rike shi gangan gam ku sake shi fa ala kitabillahi azza wa jalla sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta kwadaitarwa akan littafin Allah wa raghaba fihi ya kala maimaita kwadaitarwa a cikin shi wa kala yace wa alu baiti abu na biyu daga cikin abubuwa masu nauyi da na bar muku iyalin gidana alu baiti iyalin gidana uzakkirukumullah ina tunatar da ku Allah fi ɗalibaiti a cikin iyalin gidana ku tuna girman Allah ku girmama iyalina ko da ba nan ku zakkirukumullah fi ɗalibaiti ina tunatar da ku kusan girman Allah game da iyalin gidana fa qala husayn bin sabra sai husainu dan sabra ya ce wa man alu baitihi ya zai- ya zaid kai zaidu a ganin ka su wane ne iyalin gidan shi da yace yana tunatar da mu Allah gaba da shi alaysa nisa'uhu min ali baiti shin matan shi ba suna daga cikin iyalin gidan shi ba qala sai zaid yace mashi inna nisa'uhu min ali baiti lalle matan shi suna daga cikin iyalin gidan shi walakin alu baitihi amma iyalan gidan shi na hakika man haruma alaihi man haruma sadaqatu ba'da ko man hurima sadaqatu ba'da shine wanda aka hana masa sadaka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare ce wa manu to naji su wane ne waɗanda aka hana masu cin sadaka kare sai ce um alu aliyu su ne iyalin aliyu mana aliyu da hassan da husaini da iyayen shi gaba daya wa alu aqilin da kuma iyalin aqilu aqilin shi ma dan uwa ne ne dan uwa aliyu ne wa alu ja'far da kuma iyalin ja'far su shi ma dan uwa ne ne shi ma dan uwa aliyu ne wa alu abbas da kuma iyalin abbas su a iyalin abbas na'am diyan dan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallam qala sai zaid da arkam yace a a kullu a haula'i a kullu haula'i hurima alaihim sadaqa yace shin dukkan wadannan haramta musu sadaqa qala na'am yace eh kaga wannan dalili ne nabi daga cikin dalilin cewa iyalin annabi wannan fassara ce daga ɗaya daga cikin sahabban annabi shine sai da dan harkam saboda haka iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam suna da haƙƙi a kanmu suna da haƙƙi kanmu mu so su muna son su mu ƙara son su saboda son su da muke yi za ka ga da wuya ka kirga gida goma baka samu ali ba da wuya ka kirga gida goma baka samu fatima ba ko ba ka wani da wuya ka samu tagwaye ba hassan da husaini ba wannan duk abu ne da yake nuna cewa musulmi yana kaunan yana kaunan iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kaunan su ba tagwaye ba su naka tagwaye ne su kuma dancan ba tagwaye ba wa da kane ne ba tsakanin su akwai wajen wata goma ba rana ɗaya kahin su ba wani ya girma wani da wata goma amma saboda son su da muke muka mera su tagwaye saboda son su da muke haka yau mana tagwaye kawai sai mu ji Hassan da Hussein in ba yanzu da karatu yawan mutane yawa ba ko karatu ne yawa ko ko jahilci yanzu da yawa yaya abin nan wani kuma ko wani suna ka sa musu sai ka ya ce wannan ne hausa wannan ne husaini ma'ana wannan ne babba wannan ne karami sunan dai yana nan cikin baki cikin tunani yana nan dai hasan da husaini ne in ma mata ne za ta Allah ita ce hasana Allah ita ce husaina a zamanin manzo Allah ba hasana ba husaina amma saboda san da muke musu aka ari wannan sunan aka maida ga ƴan mata su ma ce ga hasana ga husaina kaga dai yana nuna cewa musulmi yana son iyalin annabi sallallahu alaihi wasallama wa qad thabata kuma ya tabbata annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama qal lalle annabi jira da mun ta Allah su kare tabbata gare shi yace inna sadaqata la tahillu li ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle sadaka ba ta halitta ga iyalin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalili nabi kenan ad-dalilu ath-thalith dalili na uku ma fi sahihaini abin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim min hadithin zuhri daga hadisin imam zuhri an urwa daga urwa an aisha daga aisha radiyallahu anha anna fatima radiyallahu anha lalle na na fatima Allah ya kara mata yarda arsalat ila abi bakrin ta aika zuwa ga sayyidina abubakar tasalu tana tambayar shi mirasaha gadan ta min annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam barabar da su annabi sallallahu alaihi wasallam sai na baka ya zama khalifa ya zama shugaban masu imani shine sarkin mu'minai sai ta aika ta ce to tunda babanta ya cika a batta gadan babanta mimma afa'ahu Allah daga abinda Allah ya bada kyautar shi ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam fa qala Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu sai sai na Bakar Allah ya kara masa yarda ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la nurathu mu annabawa ba a gadan mu ma tarakna sadaqa abinda muka bari yana tsayawa matsayin sadaka ne ga al'umma innama ya'kulu alu muhammadin min hadha al-mal ya la nabi sallallahu alaihi wasallama kadai suna ci ne daga wannan dukiya wace dukiya yani mal Allah yana nufin dukiyar Allah wace ce dukiyar Allah dukiyar da aka samu ta ganima ko kuma ta fayu amma su ba su cin sadaka sadaka abinda suka bari ya zama sadaka iyalin su ai ba za su ci bake sai ba sauran mutanen da suke cin mi sadaka waɗanda su ba iyalin bane laisa lahum an yazidu ala al-ma'kali ba su da damar su kara akan abin da za su ci Bana kadai nan ne abin da ya halitta gare su sai in aiki za su yi ko kasuwanci amma dukiyar da za su zuwa ta hanyar sadaka sakka duk ba a basu wannan ma dalili ne da yake nuna cewa yana nabi sallallahu alaihi wasallam su wane ne su ne dai yawwa wadanda ba su cin sadaka kuma aka aka bada misalin ɗaya daga cikin su ita ce Fatima radiyallahu anha ba'aluhu kenan yana nabi sallallahu alaihi wasallam lahum khawas suna da abubuwan da suka keɓance su daga sauran al'umma daga sauran sahabbai sun bambanta da sauran sahabbai su abubakar su umar su usman kuna ganewa mina daga cikin abubuwan da suka bambanta da shi harmanu sadaka hana masu cin sadaka wa mina daga ciki annahum la yarithunahu cewa lalle su ba za su gaje shi ba wa mina daga ciki istihqaquhum khumusal khumusi cancanta su ga khumusin khumusi wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in wa anna lillahi khumusahu wa lirrasul wa lidhil qurba haka samu ganima sai a basu ya ba cikin khumusi wa mina daga ciki ikhtisasuhum kadaita su bis salati alaihim da yi masu salati wannan kadan daga cikin abubuwan da suka bambanta iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai ba su cin sadaka ba su gane annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba su khumsi kuma ana masa salati muna ganewa da haka ka iya cewa wa ana ali na alaihi salam wa ana ali na alaihi salatu wassalam ana mai salati saboda iyali ne na manzan wa an fatima alaihi salam wa an al-husaini alaihi salam wani hasani alaihi salam su kare amma ba ka cewa na abu bakirin ko na abi bakirin alaihi salam sai dai radiyallahu anhu domin shi ba cikin iyalin annabi amma babban amini aboki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zaka cewa radiyallahu anhu wani umar ba ka cewa alaihi salam sai dai radiyallahu anhu amma ali da matar shi fatima da ƴaƴan shi hasan da husaini da abin da ya shafe su duk za a yi masa salati sun bambanta da sauran wa da sauran sahabbai muna ganewa ko wa qad thabata kuma ya riga ya tabbata anna tahrima sadaqa lalle hana sadaka amma duk da haka nan malamai suna takatsantsan wurin yi musu salati sai kadan ake samu cikin malamai kamar mai subulus salam in kana karanta sharhin bulugul maram na shi da yazo kan iyalin gida annabi alaihi salam yake cewa wa ana ali alaihi salam wa an fatima alaihi salam haka zaka ji shi ba ya tsayawa haɗi yake haka to akwai ɗaiɗaikun amma mafi yawan malamai kawai radiyallahu anhu suke cewa amma akwai halaccin yi masu ya tabbata anna tarima sadaqa lalle haramta sadaqa wastihqaqa khumsil khums da kuma cancantan khumsin khumsi wa adama tawrithim da kuma rishin basu gado mukhtassun bi ba'd aqaribihi sallallahu alaihi wasallam me ke banta ne da waɗansu daga cikin dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكذلك الصلاة على آله أكما إن صلاتي أكن يعلم عن عليه الصلاة والسلام وأنا شيني دليلي نوك الدليل الرابع دليلي نهدو ما رواه مسلم في من حديث ابن مشاب حديث الإمام مسلم روته لك حديث ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث لك عبد الله بن الحارث ابن نوفل بن نوفل الهاشمي بهاشمي أن عبد المطلب ابن ربيعة للي عبد المطلب در ربيعة أخباره يا باش لابن أن أباه ربيعة للي بابنش ربيعة ابن الحارس بن حارس قال لعبد المطلب ابن ربيعة ياتي مع عبد المطلب در ربيعة وللفضل بن عباس kuma ya ce ma alfadl ibn al-abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kara masa yarda su itti ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma fadl da abbas ku je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qula lahu ku ce mashi istamilna ya rasulullah ka doke ma aiki ya ma'aikin Allah ka ce mu muka ku ce mu muka aiko ku wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ce mu manzo Allah ya ɗauke mu aiki halar sadakat a kan sadaka ma'ana ya ɗauke mu masu kulawa da ɓangaren zakka ya samu wannan aiki ba zakarar haditha sai ya faɗa hadisi ma'ana sun je sun gaya ma'anar sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya aiko mu ya ce yana so a ɗauke su aiki wa fi ya zo a cikin abin da manzan Allah ya gaya masu faƙala lana sai manzan Allah ya ce mu sallallahu alaihi wasallam ina hadhihi sadaqat lalle waɗannan sadakokin da kuke gani ana badawa inna ma hiya awsaqul nas dauda ce ta mutane zufan mutane ce walan mutane ce wa inna la tahillu li muhammadin sallallahu alaihi wasallam lalle su waɗannan sadakokin da ake bada waɗanda kasafta dauda ce ta mutane ba ta halitta ga manzon Allah ba wala li ali muhammadin kuma ba ta halitta ga iyalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba obale ku ce ba za a sa ku ciki haka sa ku ciki kuna karba ci za ku dangi da sau da haka har aiki ma ba za a doke ku ciki ba don ma kawai ne ya gigi ya je ya ci muna gane ma wannan dalili na rauke na hudu shi ma kaga ya bayyana su wane ne ali muhammad ha yawa su ne sa alfadul lawa tabbas a dalilin khamis dalili na biyar ma rawahu muslim fi sahih hadisin da imam muslim ya rawaito a cikin sahihin shi min hadisi urwa ibn zubair daga hadisin urwa dan zubair ana aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya kara mata yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo sallallahu alaihi wasallam amara yayi umarni bi kabshin aqrana da a kawo mai rago wanda yake da kahuni ya kwa'u yana taka ƙasa fi sawadin a cikin baki wa ya burku yana durkusawa fi sawadin a cikin baki ba na ƙafafuwan shi tun daga sama ƙasa baƙaƙe ne in ya taka ma nan ƙasa baki ne kuma inda yake durkusawa ya kwanta nan ma baki ne wa yanzuru fi sawadin kuma yana yin dibi a cikin baki mana idanun shi yawwa bakin su baki kirin ne bakin kwayan bakin na idanun to kirin yake zakar hadisi sai an bata hadisi idan an in son samu ne an yi sa ailai da irin wannan ragon mai kahoni sannan kuma yana takawa a cikin kabahuwa bakake kuma guyoyin shi ma bakake ne sannan kuma idanun shi ma bakake ne wul ya faɗa hadisin wa ƙala fihi ya ce a cikinsa ba ka da nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kama wannan alkafsharin ragon fa abjahu sai manzo Allah ya kada shi kwarci thumma zabahu sa'annan ya yanke shi a nan wurin annabi sallallahu alaihi wasallama da kanshi ya kada ragon ko kada mashi akai sa'annan kuma da aka kada mashi in shi ya kada da kanshi to ya aka yi kuma waye rike mashi yanki na'am duk ba faɗi wannan ba ragunan laraba sauƙin kai gare su kai kadai sai ka kada abinka kuma ka yanke ba ruwanka ba irin namu ba ne duk girman rago na balarabi za ka kada shi kuma da ka danne mai wuya in ka haza kawai ka fusa wuyan shi ke na kawai sai ka yi su ai ko mu za ka yi shi kawai ba ruwan shi yana jin zariya amma ba ya ta wannan bulle-bullen wannan ma sai tashi da kai ba Bar ragunan laraba kunne haka za ka kama ka kai kasuwa ka ga- mutum ya ya kama kunna akwai a kotun ya kora duk girman shi yana tattare yana tabe shi munan kaho za ka kama ina da igiya ka ga yana haka yana takurewa ana turo shi yana tsayawa ka ga mutum uku sun kasa kai rago kasuwa ana ta bala'i mu kuma na na laraba ba ruwan su ban taba ganin dabbar la- balarabe ba shekara ta bakwai ni ban taba ganin ta kiya masa ko so daya kunne za ganin kawai mutum ya kamo kunne ko ya- ya kamo kafa shaka da ta tafiya da kafa uba ba ta garna ma ba ko ni to yi ba annabi sallallahu alaihi sallama ya kada da kanshi kuma yanke a shi sallallahu alaihi wasallam kuma qala sa'annan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bismillah da ba abin da ake faɗi kenan gurin yanka dabba bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin thumma dhaha bi ya Allah ka karbi wannan layya daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma iyala na Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umma dhaha bi sa'annan manzo Allah ya yi layya da wannan rabu kaji idan kayan ka dabbaka lokacin da kai ke kace bismillah sai kai wannan addu'a Allah ka karba gare ni da iyali na da sauran mutanen unguwarmu da mutanen garin din na muku din na muku layya sai ka faɗa haka haka da rawahu muslimun bi tamamihi haka imamu muslim ya rawaito shi gaba ɗayan shi وحقيقه هو حقيقة الأطف المغايرة حقيقة يعني بحقيقه با وحقيقة الأطف المغايرة حقيقة أن أطفي تصاباني شنزواني معنى ذلك اللهم تقبل من محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد ومن أمة محمد والنواو لديك سوى و و و ya sha bambam annabi Muhammad daban sallallahu alaihi wasallam iyalin shi daban al'ummar shi daban wa ummatuhu sallallahu alaihi wasallam amu min alihi al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi yawa daga iyalin shi ba ma gama qala ashabu hadal qawl masu wannan magana suka ce wa tafsirul ali bi kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi aula min tafsirihi bi kalami gairi shine mafi cancanta daga tafsirin da wani za ya yi mashi waka a bakin mai ita karatu a bakin mai shi ba waka ba duk da yake waka kala biyu ce waka mai kyawu a bakin mai ita ta yi daji Allah ka samu daji Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka samu cika da imani na'am to Allah ya tsari Allah ya kare to Allah ya kubuto shi Allah ya kwato shi daga hannun waɗanda suka kama shi na'am
ranar sha ɗaya ga watan biyar zai yi lantar ranar iman da ya karni tara a tsari makarantar to kenan akwai wa'azi da za a yi ranar ladi mai zuwa da sayi tun daga sayi har zuwa rana har zuwa ma yamma ko da akwai wa'azi da ake gayyata al'ummar musulmi su shi nan ainihin musa alkahira franco arab wannan wadda ke yammacin hilin balo Mm. to ana gayyata duk wanda allah ya ba dama ya halarci malamai ne za su je su yi wa'azi wurin kamar yadda aka saba duk shekara ana yi duk ƙarshen shekara ko tsakiyar shekara ana gayyatar malamai su je su yi fadakarwa game da ɗalibai musamman dai matasa musamman matasa ku yi da bibi da Allah ku yi ƙoƙari ku yi da bibi ku yi tattun ƙwararrun go ko ina a gani ku ku cika makarantar nan ku sauraro magana Allah kamar yadda kuke mai hilin ƙwallo da hilin kokowa ne ku saurari wa'azi ku saurari magana Allah imanin kai karu alakar ku da Allah ta kara gyaruwa Allah ya sa mu dace wannan da suke bara addu'a Allah ta'ala ka biya mu kowa bukatun shi Allah ka biya mana duk bukatun Allah ka yayi mana dukkanin matsalolin mu gaba daya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira Allah ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu aiki mai albarka Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando Allah ka samu kare da duniya lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya mariga ya Allah ka ji kansu da gafara da rahma Allah ka sa sun huta Allah ka sa albarka a cikin rayuwar Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali abinda muke karantawa Allah ka sa mu yaki da shi kuma Allah ka sa ya amfane mu ranar tsayon mu gaban ka ya Allah Allah ka sa ya sanade shi gan mu gidan aljanna اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا رب ذا قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا اتنا من لدنك رحمة وأي لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين المتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سابقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آدم من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين